الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه يو شاشدة قوة جمادة الثانية هجرة دبودة داري هدو تلاتين دترا ودى تيدي دي درانر a hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ta miladiya za mu tashi darasi na biyar kenan na biyar a cikin karatunmu na bawabitul jarhi wa ta'dil na hudu ne ko na biyar ne na biyar ne na biyar ne na biyar din arba'in ko na a muna cikin mun gama da ababitul arabi ashar ko zabiti na goma sha hudu shine menene zabitin a'a nisbi daban muƙayyar daban nisbi shine a kwatanta shi da wani a ce fulanun fiƙa wa fulanun da'if to da'if din nan ba lalle ya zama to da'if ba ai ma'ana bin nisbatuli a fiƙa in aka in ka auna shi to wannan shine ake ce ma a tawfiq an nisbi wanda ko muka yi wannan shine qad yaridu tawfiq wa tajrih muqayyadaini shine a samu tad'if a samu raunana rawi ko kuma inganta riwayarsa amma muqayyad mun dauki ahwal daban-daban na farko fi waktin duna akhar ko fi baladin duna akhar min ahli iqlimin duna akhar ko da kuma wanne an ahli iqlimin duna akhar eh aha sannan sannan fi halatin duna ukhra shine kamar an an yakuna ya zamanto an wasa kashi in ya ruwaito daga littafi amma in ba da littafi ba ba muwaffaq bane da shi nan dai a eh min kitabihi a ba ja da hawaza halaye bakwai ne to ai mu biyar muka fada biyar muka fada nawa ne sauran halayen yawa jam'u bainal isnad eh توثيق رواية الر... تضعيف رواية الراوي إذا جمع في الإسناد عددا من الشيوخ إيه. آه سننكم في شيخ دون آخر إيه من حدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه shine na ce muku akwai littafi da aka yi akan wannan ko littafin sheik salihin rifa'iya sunan littafin ba ku duba shi ba kenan ana ɗauka daga an faɗi littafi za ku je ku ɗan duba ku gan shi baya cikin google ba ku same shi ba a google ya kamata a ce yana nan a google الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم الرواة الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم للدكتور الشيخ صالح الرفاعي تو ينزو سيمو شقا ذابي سيمو شقا قائدة تقوم شابير نعم صلى الله عليه وسلم أم. نعم الضابط الخامس عشر قائدة تقوم شابير
قراءة سياق الكلام الذي تريد أثناءه
na'am ya ce yura'a siyaƙul kalam ana kula da yadda aka koro magana alladhi taridu athna'ahu alfadhul jarh wa ta'dil wanda lafuzzan jarh wa ta'dil take zuwa a tsakankanin wannan magana to yayin da aka samu lafazin jarh wa ta'dil a cikin magana to sai a duba a gani a me siyakin magana ma'ana a wani hali aka yi wannan magana da aka koro maganar a tsakankanin menene yasa aka yi magana shine siyaqul kalam as-siyaq shine ay al-maqsad manufa wanda ake maganar domin ta na'am wa qara'inul ahwal haka zalika ana kula da qara'inul ahwal wato datti- halaye wato dalilai na halin da aka yi magana a ciki allati tabattunuha fil rawi wadda a waɗannan halaye su ne suka hukunta zuwan waɗannan lafuzza na jarhuwar ta'adil da aka yi a kan rawi Mm.
Allah hafizun kasir wato ba za ka ɗauki maganar tsagwaranta ba haka kama ba ka ɗauki maganar tsagwaranta ba dole sai ka ɗauki maganar a cikin halin da aka yi maganar a kanta Mm.
Allah hafizun kasir alhafiz ibn kathir imaduddin ya ce والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم
ya ce mai tsokaci mai tsayuwa yana tadabburi wato yana tsokaci akan maganganun waɗannan ba- waɗannan ma- manyan bayi na Allah su ne kira su alƙawun wato a abin nan waɗannan mazaje Mm. ya fahimu maƙasidahu zai fahimci manufofinsu bima urifa min ibaratihim daga abin da ya sani na iba- daga abin da aka sani na irin lafuzzan da suke faɗa في غالب الأحوال a galibin lokuta وبقرائنا ترشد إلى ذلك da kuma wato dalilai da suke shiryarwa ya zuwa ga wannan to dole ba kawai za ka ɗauki magana tsagwaranta ba haka dole sai ka gane menene ibarar wannan malami in ya ce kaza me yake nufi kuma yayin da ya ce kaza a wani hali ya faɗi wannan magana wannan su ne ƙara'i na'am ومن ذلك daga cikin wannan أنه قد يجد التوثيق والتضعيف نسبيين نسبيين to shine cewa a tawfiq wa tadhif za su iya zuwa nisbiyaini wannan ai tawfiq nisbi wa tadhif nisbi wato tawfiki ne hukunci ne da cewa wani thiqa ne in ka kwatanta shi da wani ko kuma wani dha'ifi ne in ka kwatanta shi da wani eh shine nisbi a a shine ta- shine a cikin siyakin zaka kula a cikin siyakin wani lokaci in lafazin ya zo ba ya zo bane mutlakan ya zo ne wato a da bin nisba in ka kwatanta shi da wani na'am
نعم. فيكون ذلك موردا للجمع بين الأقوال to wannan sai ya zamanto idan wannan ya faru sai ya zamanto wuri ne da za a yi jam'i bainal aqwal a tattaro maganganu ba za ka dauki wannan magana ita kadai ba sai ka tara sauran maganganun sannan ka fitar da hukunci والترجيح بين da الرواة kuma yin rinjaye tsakanin masu riwaya
ومن أمثلته daga cikin misalan wannan محمد بن إبراهيم بن أبي العدي muhammad ibn ibrahim ibn abi adi وأزهر بن سعد السمان da as'ad ibn zahar ibn sa'ad kai as-samman ثقتان kowane dukkaninsu amintattu ne وقد قال الإمام أحمد imamu ahmad rahmatullahi alaihi ya ce ابن أبي عدي ibnu ib- ليلى بن أزهر ibnu abi adi ahabbu ilayya min azhar ibnu abi adi ya fi soyuwa gare ni bisa azhar Ah, ibnu muhammad ibnu abi ibnu ibrahim ibnu abi adi ah, ah, محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي وقد ينسب لجده أشي محمد ابن أبي عدي وقيل هو إبراهيم أبو أمر البصري ثقة من التاسعة مات سنة أربع وتسعين ومئة على الصحيح عين من رجال من رجال من رجال الصحيحين شيكوا أزهر ابن سعد أزهر ابن سعد السمان أبو بكر الباهلي بصري ثقة من التاسعة مات سنة ثلاث ومائتين وهو ابن أربع وتسعين سنة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بيربند ابن ماجه نعم تكاغا ونن إمام أحمد يتي ابن أبي عدي أحب إلي من أزهر كاغا ونن با تضعيف بني غا أزهر مطلقا تضعيف ني نسبي in ka kwatanta shi da ibnu abi adi wato ibnu abi adi a habbu ilai ya fi soyuwa gare shi saboda haka da za a samu riwaya inda suka saba sai ya kaddamar da ibnu abi adi akan shi azhar na'am
ثانيا misali na biyu تقدم قول يحيى بن معين maganar yahya ibn ma'in ta gabata سعيد بن العبوري أوثق yanda yace sa'id ibn abi sa'id al-maqburi awthaq ya fi aminci ya tsaya bismillah الثا- آه، ق- تقدم يتي maganar yahya ibn ma'in ta gabata ah, inda yace سعيد ابن سعيد المقبري اوثق والعلاء ابن عبد الرحمن ضعيف to kaga al'ala ibn abdurrahman da ya ce masa da'if ba mutlakan ba ne da'ifi ne in ka kwatanta shi da sa'idul maqburi tunda kaga shi kan sa'idul maqburi cewa yayi awthaq Mm, cewa yayi awthaq bi ma'ana awthaq min al'ala na'am saura ka kaga ba zai yiwu ba ka ce ai yahya ibn ma'in ya raunana a al'ala ibn abdurrahman mutlakan haka sai dai ka ce ya raunana shi bin nisba li sa'id al-maqburi to kaga wannan in kana so ka sani sai ka koma ka gani me yace akan sa'id al-maqburi mujarradan shi akan kansa in kaga abin da yace akan sa'id al-maqburi to kaga ya nuna cewar idan fika ne saboda haka al'ala a wajensa zai zamanto duna fika kamar saduk ko laisa bihi ba'as idan ba shi da magana akan al'ala din kenan wataƙila a wani wajen in ka je sai ka ga ya faɗi magana akan al'ala wadihan a kansa shi shi kadai ya hukunci a kansa to in ma bai yi ba ya gaya maka hukunci a kansa bin nisbali sa'id to sai ka koma ka ga maganarsa akan sa'id daga nan sai ka haddade martabar a shi al'ala a wajen yahya ibn ma'in na'am الضابط الثالث عشر babiti ka'ida ta goma sha shida قد يرد إطلاق التوفيق من الأئمة المتقدمين أكثر شمولا منه عند المتأخرين wato s- a ibarar hukunci da aminci da cewa wani fiƙa ne takan zo min al'a'imma al-mutaqaddimi daga malamai magabata manyan malamai magabata akthara shumulan da ibara wadda take mafi gamewa minhu inda al-mutaakhirin bisa yanda masu al-mutaakhirun sukan fada su sukan faɗi fiƙa ga wanda yake fiƙa ne da kuma ga wanda yake bai bai kai fiƙa ɗin ba saduk ma sai su ce masa fiƙa Mm, saboda dai ma'ana a yi mutlaqul qabul maqbul ne sukan wannan takan zo daga wajen mutaqaddimi na'am وهو عند المتأخرين أكثر أكثر تهديدا بدرجة الراوي amma wa huwa shi itlaqut tawthiq idan al mutaakhirin suka ce fulanun thiqa idan a wajen yan baya ne to aktharu tahdidan yafi isam yafi yawan iyakance darajar tasa li darajatir rawi ga darajar rawi in suka ce thiqa to suna nufin rawi sahih sabanin mutakai wato kenan kaga akwai bambanci wajen amfani da ibara tsakanin mutaqaddimin da mutaakhiri a wajen mutaqaddimin akwai shumuliya a wajen mutaakhirin akwai tahdid akwai iyakancewa saboda haka sun fi ibarorin muta- mutaakhirin sun fi diqqa don haka idan kana so ka san darajar rawi in ka tara maganganun mutaqaddimin to kuma sai ka koma ka ga maganganun mutaakhirin ne suka ce to su za su fi maka tahdidi eh na matsayin nasa na'am ومن ذلك daga cikin wannan أن بعض المتقدمين cewa wada sashin ma- magabata قد يطلق لفظ ثقة yakan yi amfani da lafazin fiqa على الثقة akan rawi wanda yake fiqa din ne amintacce mai cikakken had mai cikakkiyar hadda وعلى الصدوق kuma akan asado wanda yake mai gaskiya amma haddasa ba cikakkiya ba
وقد يقرنون اللفظين معا wani lokaci ma su hada lafazin guda biyu ثقة صدوق su ce thiqatun saduk fiqa ne kuma mai gaskiya ne عند الحكم على yayin da suke hukunci akan rawi
ويوجه ذلك Abu- abinda kuma zai bayyana ma- abu- yana bay- abinda zai bayyana maka wannan أن الحديث shine cewa hadisi a wajen mutaqaddimin magabata إما صحيح وإما ضعيف ko dai hadisi da'i- sahihi ko da'if ba su da hasan farko wanda ya fara ibarar hasan bil istila tirmidhi duk da yake an sami ibarar hasan wajen malamansa da malaman malamansa kamar imamu ahmad da ali ibn al-madini duk an sami itlaqin hasan a wajensu amma dai tirmidhi shine ya shahara shi kuma ya fitar masa da istilahi amma wajen mutaqaddimin hadisi biyu ne sahih ko da'if sahih ya hada hasan da'if ya hada da'ifun ya hada hasan li ghairi da da'ifun jidda saboda haka haka zalika wajen rawi a wajen rawi ma za su iya cewa fulanun fiƙa amma suna nufin wato ba fiƙa mai tamamu dabt ba mai cikakkiyar hadda mai hadda wacce ke da ɗan sauranta ma'ana rawil hadith al-hasan domin al-hasan a wajensu da as-sahih duk as-sahih ne a wajen mutaqaddim na'am waga shi yasa din wato amfani da wato a zaurancen kowane malami yake da muhimmanci sanin wannan yana da muhimmanci wani lokaci rashin sanin su shi yasa sai ga ita rigima da mutum kuma yana yi ne akan jahilci eh na'am don haka ana samun fa'ida daga wato jerantawar malamai mutaakhirin tasnif shine sanya su a aji aji ga wato darajojin lafuzzan jarhi wa ta'dil wajen rinjayarwa tsakanin waɗanda sun yi tarayya a wajen maganganun malamai magabata wajen mutlaqil qabul in suka ce wani maqbul ko kuma sahih ko saduq ko thiqa kowanne ya gaya musu haka to in kana so kai tahdidin matsayinsa to ana sai kai amfani da tasnifil almutaakhirin wani aji suka almutaakhirun suka sanya lafuzzan nan suka sanya kowane rawi haka dalika ko kuma a cikin sakin hukunci da raunanawa akan rawi za su saki hukunci akan raunanawa gare shi ba lallai ya zamanto suna nufin raunin nasa mai tsanani ba ne to in kana so ka san matsayinsa wajen rauni to sai ka amfani da tasnifil mutaakhir an fahimta shi yasa kamar yadda za mu gani idan muka zo tatbiq a tarjabar isra'il ibn abi ibn yunus ibn abi ishaq bayan ya gama da tartibin maganganun almutaqaddimin sai ya zo al'a'imma almutaakhirun taban wanda ake nufi da almutaakhirun su ne waɗanda suka zo daga wato bayan karni na hudu daga su al-imam al-baihaqi ibn salah amma yawa yawan da waɗanda suke magana akan rijal daga cikin almutaakhirin wato guda biyu ne al-zahabi da ibn hajar domin su ne suka yi tasnif suka sannafa ruwat a bisa maratib shi zahabi a cikin littafinsa alkashif domin alkashif muktasar ne na tahdhibul kamal kowane rawi sai ya faɗi ibara guda ɗaya wajen hukunci a kansa idan kuma rawi ne wanda aka yi magana a kansa yana da almugni fi du'afa'ir rijal shi ma sai ya fitar da ibararsa to sai kuma ibn hajar shi kuma a cikin taqribut tahdhib kamar yadda muke karantawa yanzu zaka gani mu koma littafinsa mu ga abin da ya ce الكاشف في معرفة الرجال المتأخرون سنفارة تندق البيهقي القرن القرن الخامس نعم
السابع عشر السابع عشر قائدة تقوم شابكي هل يتخصص الراوي في فن من فنون الرواية
wani rawi wani mai riwaya yakan samu tahassusi wato kan sabu keɓantaccen ilimi keɓantaccen sani a fanni daga cikin fannonin riwayar hadisi saboda dalilin abinda yake wato sadaukar da kansa saboda dalilin kokarinsa saboda dalilin kokarin da yake bayarwa wajen samun wannan ilimin da kuma wajen yada shi da bayar da shi sai ya zamanto hujja ne a wannan fannin amma abin da yake sabanin wannan fannin daga cikin fannonin riwaya to wani lokaci za a iya yin za a iya kafa hujja da shi a cikin wannan fannin ba wani lokaci kuma martabarsa ta gajiya ta tawaya ta kasa kaiwa ya zuwa ga darajar wanda za a karbi a hujja da shi wa rubama qasurat an darajati kai wani lokaci ma ya zamanto bai kai darajar wanda za a iya itibar da shi ba wato ma'ana na farko shine da'ifun la yuhtaju bihi in, wannan kuma da'ifun la yu'tabaru bihi wane ne yafi tsanani la yu'tabaru bihi yafi tsanani na'am to an fahimta amma a wani fannin daga cikin fannonin riwaya shi hujja ne saboda haka ya zaka yi da shi a'a wato rawi ne yayi takhassusi a wani fanni a wannan fannin da ya tahassusi yake da ilimi saboda ya yi kokari wajen samun ilimin wannan ya keɓanta da saninsa sai zama to hujja ne amma a saunan fannonin riwaya kuwa da ifi ne wani lokaci ma layu ta baru bihi ma'ana layu ta baru bihi ma'ana riwayarsa ma ba za a iya karɓar ta ba don ta shaida ga riwayar wani ko don a samun mata shaida saboda ruwan nasa mai tsanani ne wato da'ifun la yuhtaju bihi shine da'if da'ifun la yu'tabaru bihi shine da'ifun jiddan amma kuma gashi hujja ne a wani fannin amma a wani fannin na riwaya da'ifun ko da'ifun jiddan eh a ba asim ibn abin nujud dai imamun fil qira'a wa da'ifun fil riwaya asim ne eh ai gashi me ibn hajar yace zai kawo misalai ga sunan zai kawo misalai aha na'am wa min amthilati dhalik daga cikin misalan wannan awwalan na farko asim ibn azim shikenan asim ibn bahdala asim ibn abin nujum asim ibn bahdala
al-muqri al-muqri al-mashhur gashi nan Allah ya sa kira'arsa ta samu wannan shuhura ta hafsa an asim ba shi asim din dai wanda duk muke kira'an mu da shi ko da ke ku ku zuma la ku zala jamza ai kuna da ku abin nan warshi an nafi kuke amma kaga asim ya zo ya mamaye duniya baki daya yanzu har yan warshin ma yanzu duk- duk komawa hafsu suke yi eh ku dai kuna nan na'am
قال الحافظ الذهبي al-imam al-hafiz al-zahabi yace كان عاصم ثبتا في القراءة asim sabtan fil qira'a mai tabbatar hadda ce im- a cikin qira'a hujja ne a cikin qira'a ta ma'ana qira'ar al-qur'ani صدوقا في الحديث saduqan fil hadith mai gaskiya ne a hadith ma'ana haddasa bata cika ba eh ya ya ya go kwarai kaga kuma mai ibn hajar ya ce masa ya ce asim ibn bahdala wa huwa ibn abun- a- abin nujud binunin wajim al-asadi maulahum al-kufi abubakar al-muqri saduqun lahu awham amma ya ce hujjatun fil qira'a wa hadithuhu fi sahihaini maqrun kaga bukhari da muslim ba su ruwaito hadisansa ba illa maqrunan bi ghairihi dan ya karfafa shi sai da mutaba'a sai da mutaba'a amma shi akan kansa ba hujja ba rawi sahih bane sai da mutaba'a na'am وقد وثقه أبو زرعة wa abu zur'atar razi ya wasaqa shi ya ce amintacce ne والجماعة da kuma jama'a daga cikin malamai wa qala abu hatim abu hatim yace محله السر mahalluhu sidq mahallinsa yana da gaskiya dai a cikin rawi in suka ce mahalluhu sidq to mahal in suka in aka ce rawi mahalluhu sidq to bai kai ma saduq ba eh bai kai ma saduq ba Mm, ma'ana baya ƙarya a cikin riwaya amma ba ku kore ma- wato akwai kurakurai amma dai ba ƙarya ba da gangan yake ba haddasa ce mai rauni shi yasa ya ce amma dai ba wanda aka yi suka ne a cikin adalarsa ba amma a zabt a shiru kawai na'am وقال الدار قدني addara kutni al'imam ya ce في يده شيء fi hifzihi shai akwai wani abu a cikin haddasa wato akwai rauni ya'ani lil hadith haddasa ga hadisi لا للحروف la lil huruf ba ga harufan kira'a ba to ka gani imam ne a fanni ya zamanto mutakhassis ne imam ne a wannan fannin na kira'a amma a hadith ba fagensa ba ne bai kai matsayin irin su bukhari ba kamar yadda su ba su bukhari in suka zo wajen kira'a ya ce su a ku kyale wannan ba fagen ku ba ne abu hanifa to kada mu yi magana an ce an ce wa'annan a jawazul qantara amma imam abu hanifa kace zaka bi ta wannan kam eh wajen wajen hadisai gaskiya sun yi magana akan haddasa gashi dai imam ne fil fiqh amma dai wanda a immatul arba'a qad jawazul qantara na'am na'am وما بال في كل وقت يكون العالم إماما في فن ba kuma wannan fa ba a gushe ba a kowane lokaci zaka ga wato malami imam imam ne a wani fanni jagora ne a wajen sanin wannan fannin muqassiran fi funun amma kuma yana taksiri a sauran fannoni ba wanda zai iya kewayewa da ilimi sai abin nan sai mai mu'jiza sallallahu alaihi wasallam na'am وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان to haka nan ma almajirinsa Hafs ibn Sulaiman ثبتا في القراءة sabtan fil qira'a mai karfi ne mai hujja ne a wajen qira'a واهيا في الحديث wahiyan fil hadith mai rauni wajen riwaya wajen hadisi Eh, وانا بقول a'a ba Hafs an Asim dai Hafs ibn Sulaiman a'a wancan ai Asim ne wannan kuma Hafs ne misali na biyu ne yake kawowa yace wa kadhalika kana tilmizuhu Hafs Ah, tilmizin shi ah, صاحب بيت eh a shi hafs ibn sulaiman hafs ibn sulaiman al-asadi abu umar al-bazzar al-kufi al-ghadiri وكراوي انجلنا eh, wa huwa hafs ibn abi dawud al-qari sahibu asim wa yuqalu lahu hufais yace matrukul hadith ma'a imamatihi fil qira'a
شي شي shi ashaddu da'afan ma شي راوي عاصم shine rawin asim عاصم الطارق عاصم القاري الراوي عاصم شيني القاري حفص شيني الراوي إيه كما ورش ne كما ورش ne راوي نافع شيني قاري إيه to haka nan ma wannan asim da yake asim yana daga cikin a ruwat dinsa akwai abubakar akwai kuma shi hafs na'am وكان الأعمش بخلافه وكان الأعمش بخلافه الأعمش سليمان ابن مهران shi kuwa bi khilafihi sabaninsa yake كان ثبتا في الحديث ya kasance hujja ne a hadisi لينا في الحروف amma a wajen huruf a wajen qira'a layyin mai rauni ne shi yasa kaga ba a sa shi ma a cikin alqira'atul ashara almutawatira ba yana da qira'a amma saboda raunin sa malaman qira'a ba su ba su dauke shi hujja ba a babin qira'a na'am وقال wannan maganar al'imamu zahabi ce a cikin siyar na'am وقال أيضا waƙala aizan kuma dai ya ce عاصم بن بهدلة الكوفي ya ce asim ibn bahdala al-kufi مولى بني أسد ba- maula bani asad ثبت في القراءة hujja ne a cikin ƙira'a وهو في الحديث دون الثبت amma a hadisi bai kai matsayin hujja ba صدوق يهم yana da wato saduƙun mai gaskiya ne yahim yana wahami yana kurakurai na'am قال الحافظ بن حجر alhafiz ibn hajar ya ce شأن عاصم akan asim din nan
صدوق له أوهام ya ce saduƙun lahu auham يوجد في القراءة amma hujja ne a wajen kira'a وحديثه في الصحيحين مقرون hadisinsa a cikin buhari da muslim makurun ya zo ne tare da haɗin gwiwa da wani da ƙarfafa riwayarsa da wani na'am ثانيا misali na biyu محمد بن إسحاق muhammad ibn ishaq ibn yasar al-muttalibi maulahum
قال الحافظ بن حجر alhafiz ibn hajar ya ce إمام المغازي imamul magazi wato babban malami a wajen sanin tari- tarihi magazi saduqun صدوق amma kuma a a- a wajen hadisi saduq
يدلس yudallis kuma yana tadlisi يرويه بالتشيع kuma an jefe shi da tuhumar shi'anci da aqidar qadariyya na'am shine na'am أخرج له البخاري تعليقا bukhari ya ruwaito ya fitar da hadisinsa amma ta'alikan a cikin mu'allaqat a cikin mu'allaqat wanda suka fitar da su daga cikin mawdu'in littafinsa na'am وأخرج له مسلم في المتابعة muslim ya ruwaito ya fitar da hadisansa fil mutaba'at a cikin al mutaba'at وهو cikin in إمام- ya kawo zai kawo abin da zai karfafa riwayar waɗansu sai ya sashi a ciki وهو إمام في المغازي amma wajen magazi imam ne babban malami ne anan المغازي تاريخ ال- ana nufin eh, ta- a- ana nufin tarihin eh, wato a- a- ayyamin rasul sallallahu alaihi wasallam sira al-maghazi sira kenan eh معناه غز- غزو وأنا- a a, mai tsaya eh, tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam shine sira sune al-maghazi duk da yake jam'u ghazwa ne a a a a a- a amma ana nufin wato a, tunda an ita kanta ghazwa ita ce a, yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je a ciki saboda haka ana nufin ayyamin rasul sallallahu alaihi wasallam
وأما في أحاديث الأحكام amma wajen hadisan hukunce-hukunce na halal da haram فحديث حسن to wannan shine hukuncin hadisinsa bai kai sahihi ba hadisinsa hasan ne amma shi ma da sharadi mata sarraha bis sama inda yace haddathana ko sami'tu من هو أوثق منه؟
sharadi na biyu bai saba ma wanda ya fi shi aminci ba saboda haka hasanul hadith din ma shi ma da kaidi da sharadi ba mutlaqin hasanul hadith bane sai an tabbatar bai yi tadlisi ba kuma bai saba ma wanda ya fi shi ba na'am
وثمة أفراد wa thammata afrad akwai kuma waɗansu ɗaiɗaiku اشتهروا بفن معين da suka shahara da sannin fanni muayyani لكن لا يلتفت إلى مروياتهم فيه amma ba a waiwayar abubuwan da suka ruwaito a cikin wannan fannin كان مجروح هي الأداء saboda sun kasance abu waɗanda aka yi musu suka a cikin adalcinsu an yi musu jarhi an musu ta'adi a cikin مثلا ka abi mikhnaf
لوط lut بن يحيى ibn yahya al-azdi malamin tarihi
وهشام بن محمد بن السائب الكلب da hisham ibn muhammad ibn sa'ib al-kalbi shi kuma a, shi ma malamin tarihi kuma a malamin tafsir kaga su waɗannan duk da yake suna da riwaya kuma sun shahara da sanin sanin wannan fannin amma a, ba a itimadin maganarsu kamar al-haytham ibn adi ibn kathir ya ce wa huwa min ahsani man sannafa fi a, fi siffin ya da littafinsa a a marwiyat a- a- a- a ghazwati siffin na yakin sayyidina ali da muawiya na siffin amma al-haytham ibn adi bukhari ce masa yakzib ce yakzib tare da wannan imamar tasa amma ba a karbi marwiyarsa riwayarsa ba a karbanta bi itlaq ga ibnu Ib- ibnu kathir ya masa shaida yace abin da ya rubuta min ahsani ma sunnifa fi ghazwati siffin Hmm. amma tare da haka ga abin da aka faɗa a kansa an yi masa jarhi a adalarsa haka shi abi mikhnaf abi mikhnaf saboda tashayyu dinsa shi ancinsa shi yasa ba bai zamanto ba amintacce ba to irin fas irin su ne fa duk aka cika littattafan irin su al-maghani al-aghani na isbahani da al-mustatrab da tarihi tabari duk da su ne aka ciccika wanda yan shi'a sai su je su karanto su ce to gashi ma ahlus sunnan kuma gashi littafan ku ga abin da kuka ce su kawo muku mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nasiha su ce su ne wannan ijmal abdul wahab a ce wai shine addini da shine za a rushe wa mutane aqidar da aka samu a bisa ijma'i daga madoga daga tafai waɗanda suke a a sai da aka jinjina masu riwayar tafan ma kafin a karba irin su bukhari da muslim abubuwan da ke cikin bukhari da muslim da su ne zaka zo ka rushe da abin da ke cikin su tarihin tabari da eh, ga su waye menene shi masdarin gabaki ɗaya tarihin tabari wannan abin mihnaf din shine babban malamin sa daga wajen sa yake riwaya yawanci marwiyatu tabari daga gare shi to shi ne zaka ce zaka gina a- addini da shi Hmm? duk wanda ya ce zai gina addini a bisa riwayoyin tarihi to ya zo ya rusa addini tunda addini waɗanda suka tsare shi su ne waɗanda suka yi riwaya da isnad wanda suka yi riwaya da da isnad al'ilmu ƙala Allah ƙala na'am وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك